الإسلام سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تغبر كراتو إن شاء الله تعالى أتكيون للتافنا ممي البركة للتاف مذكرة في العقيدة واللبر الدكتور صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله wannan shine darasin mu na 31 a cikin karatun mu na littafin yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi fasali na 8 al-thamin malati hukmu ziyarati al-quburi hukuncin ziyartar makabarta wannan shine fasalin da za mu shiga mu ji hukunce-hukuncen da malam ya rubuta a ciki insha Allah ta'ala malam ce ilam akhi darisul karim anna ziyaratal quburi mashru'a lakin laysa 'ala alwajhi alladhi yaf'alu an-nasu al-yawm malam ce ka sani ya kai dan uwa mai karatu mai girma hakika ziyartar makabarta ko kabarbara mashru'atun abu ne da shari'a ta yarda da shi ta shar'anta shi lakin laisa alal wajhi alladhi yaf'alu an-nasu al-yawm mala yace sai dai ba a fuskar da mutanen yau suke aikatawa ba ma'ana shari'a ta shar'anta abin sai dai akwai kurakurai da al'umma suke gabatarwa a yanzu wajen ziyartar makabarta wahiya tajuzu lirrijali dunan nisa'i malai ce ita ziyartar makabarta ta halatta ne ga mazaje banda mataye liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace na kasance ina hana ku ziyartar makabarta a da kenan ala yace ku saurara fazuruha yanzu za ku iya zuwa don ku ziyarci makabarta fa innaha tudhakkirul akhirah saboda ziyartar makabarta abu ne da yake tuna lahira zai tuna mutum mutuwa da makomasa da kuma inda shi ma zai dusa lokacin da ya rasu malaiti wal khitabu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam magana a cikin faɗinsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ya ce fazuruha ku ziyarci makabarta amun liyashmalar rijal wan nisa gamamman zance ne da yake ya ƙunshi namiji ya kuma ƙunshi mace da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce da na kasance ina hana ku ziyartar makabarta amma yanzu ku je ku ziyarce ta da ya ce ku je ku ziyarce ta wannan umarnin ya shafi maza kuma ya shafi mata bala ya ce lakinnahu mukhassasun bi hadithi abi hurairata radiyallahu anhu sai dai wannan gamamman hukuncin da ya shafi maza da mata za a keɓance maza ne kaɗai a ware mata banda su da wani hadisi na abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi allabi ja a fi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala wanda a cikin hadisin ya zo annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce la'anallahu zawaratil qubur minan nisa Allah madaukakin sarki ya la'anci mata masu yawan ziyartar makabarta ya la'anci masu yawan ziyartar makabarta daga cikin mata ne haka za a fassara lafazin zawarat siga ce ta mubalaga abinda ake nufi masu yawan ziyarta shine abin da zawara take nufi ina fata ana biye da karatun ko yawa ina so in gama karatu ne sai mu ji in gama karanta mana bakin sai mu je da hukuncin yake malai ce fadalla zalika ala anna ziyaratal maqabir sai wannan ya nuna mana cewa ziyartar makabarta mustahabbatun fi haqqir rijali dunan nisa mustahabbi ne amma a haƙƙin mazaje banda mataye wa yu'ayyidu dhalika aidan kuma har yanzu abin da yake ƙara ƙarƙafar wannan dalili ma ja a fi nahayin nisa ya nittiba'il janaiz shine abin da yazo na umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yayi hani game da mata su rinka bin jana'iza idan an dauke ta idan mutum ya rasu aka dauke shi za a kai shi makabarta to shari'a ta hana ya kasance a cikin masu bin gawa ya kasance akwai mata shari'a ta hana wani wa khulasatul qawli mala yace takaitaccen bayani game da wannan annan nisaa haqiqa mataye lam yadkhulna fil ibni fi ziyaratil quburi mataye fa basu shiga cikin izinin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ba na aziyarci makabarta liwajahaini saboda wasu fuskoki guda biyu al-awwalu fuska ta farko anna qaulahu sallallahu alaihi wa sallam hakika fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace fazuruha ku ziyarci makabarta sigatu tadhkiri siga ce da take kunsan mazaje banda mata wa innama yatanawalu an-nisa'i aidan ala sabili at-taghlib mala yace amma kuma duk da haka ita wannan sigar ta maza mata ma sun shiga ciki ala sabili at-taghlib saboda ƙa'ida a wajen malamai na usulu ne inda aka ambaci bamiri na jam'in mazaje aka ba su wani umarni to mata ma sun shiga ciki da Allah subhanahu wata'ala ya ce aqimus salata ku tsaye da sallah kun ga wannan damiri ne nawa na maza aqimu kun ga damiri ne na maza da yawa kenan ku tsaye da sallah atuz zakata wannan shi ma damiri ne nawa na maza amma sai a ce maza ake nufi kaɗai ba mata ya shafi maza da mata yawa duk inda damiri na mutane da yawa ya zo na maza to ya kunshi maza da mata amma in na mata ne kaɗai to su matan yake kunsa ba maza a ciki har sai an samu dalilin kuma da yake shigar da maza ciki wannan shine ka'ida a wajen malaman usul fiqi saboda haka da Allah madaukakin sarki ya ce fazuruha ku ziyarci makabarta saboda haka maza da mata sun shiga ciki gaba daya wa ala hadha Simala ya ce, To, a kan wannan ne fa ya kunu dukulin nisa'i bi tsariƙin al'umumi abba'if. A kan wannan ne za mu ga cewa mata su shiga cikin hukuncin maza wajen ziyartar makabarta, halaccin ziyartar makabarta, Mala ya ce, Wannan magana akwai rauni a cikinta. Wal'amu la yi aribul adillatil khasa. Mala ya ce, Ka'ida shi ne, gamamman hukunci baya cin karo da keɓantaccen hukunci. Abin da yake so ya ce shi ne, da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a da na hana ku ziyartar makabarta fa zuruha yanzu ku ziyarce ta to sai wani nuna mana cewa da maza da mata sun shiga ciki sai kuma aka samu wani nassin sai zo yace ai ban da mata maza kadai ake nufi shi a yadda ya fahimta kenan wani nassi ne shine la'anallahu zawwaratul qubur ina fatan fahimta Allah ya la'anci mataye masu yawan ziyartar makabarta to sai ya fahimci cewa kabar wannan nassi ya cire mata daga ciki iya maza kaɗai ake nufi banda mata yi Allah ya sa an fahimta wannan ra'ayin Dr. Salim kenan wanda wanda rubuta littafin nan shi abin da fahimta kenan da wasu daga cikin malamai kamar yadda zamu zo mu ji bayani insha Allah ta'ala wala yansakhuha inda jumhurul ulama sannan kuma nassi ga mamme baya shafe nassin da yake ya kebante shi sai dai kowanne ya dauke shi ya aiki da shi inda ya kamata walau kanin nisa'u dakhilatun fi hadha al-khitab mala yace da a ce mataye sun shiga cikin wannan magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake bada umarnin ziyartar makabarta gaba daya lastahabba lahunna ziyaratul qubur to da ya kasance su ma mustahabi ne akan su su matayen su rinka ziyartar makabarta wama alimna ahadan wannan magana ma a rike ta mala yace wama alimna ahadan minal a'immati ba mu san wani haka ya kawo shi ahadan ba wani kwamitin daya ba mu san shi ba istahabba lahunna ziyaratul qubur da yace mustahabi ne a wajen mataye su ziyarci makabarta wala kana nisau ala adin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ba wannan magana a rike ta yace sannan ko mataye a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su kasance ba wa khulafa'ihi da kuma lokacin halifofi shiryayyu na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kharujna ila ziyaratul quburi suna fita don ziyartar makabarta ina fatan fahimta kun ga na farko ya ce babu wani a cikin malamai da ya sani da ya yi me da ya mustahabbatar da ziyartar makabartan mata na biyu kuma ya ce a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da halifofinsa shiryayyu ba a samu mata suna fita don ziyartar makabarta ba to dalilinsa na biyu ya ce a tsani annan nabiya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi allalal izna ya ba da dalilin izinin da aka bayar na ziyartar makabarta ya ce dalilin da ya sa aka ce a ziyarci makabarta lirrijali ga mazaje bi anna zalika saboda hakan mutum ya je ziyarci makabarta yuzakirul mauta zai tunatar da shi mutuwa idan mutum ya je ya ga mutane a kwakwance zai kawo kansa cewa shi ma wata rana zai tsinci kansa irin halin da suka tsinci kansa a ciki wa yarfaqul qalba sannan kuma zai tausasa zuciya duk mutum da yake mai tsauri mai bushashiyar zuciya idan aka yi mutuwa to alal kalli zaka samu zaka ga zuciyarsa ta danyi mai ta danyi laushi to ziyartar makabarta yana haifar da wannan wata dama'ul ayn sannan kuma zai sa mutum ya zubar da hawaye saboda mai tausayin waɗanda suke kokunce a cikin wannan makabarta annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ku ziyarci makabarta saboda waɗannan dalilai guda uku haka za fi musnad ahmad haka yazo a cikin musnad na imam ahmad dan hanbal wa ma'lumun sai malai ce abin da yake sananne annal mar'ata hakika ita mace idza futiha laha hadha albab idan aka bude mata wannan kofar na zuwa ziyartar makabarta akhrajaha ila aljaz'i wan nadbi wan niyaha sai kasance kamar an fitar da ita ne da taje ta rinka kuka tana raki da abubuwan da basu kamata ba irin kukan mutuwa da raki da sauransu ma'ana kamar ita tana da rauni wajen jura abin da namiji zai iya jurewa idan ya gani na mutuwa ko abin da yake da alaka da wannan lima fiha min ad-da'fi wa qillat as-sabr saboda abin da yake tattare da mace na rauni da kuma karancin haƙuri kamar yadda malam ya ambata to na karanto mana abin ne gaba daya domin wannan ra'ayi na malam gaba ɗayansa mu ba ba tare da shi ina fata an fahimta duk wanda yake nan makaranta a kamar jana'iz ina gani ai baya buƙatar dogon bayani akan wannan ko yawwa malam albani insha Allah ta'ala ya kawo bayani mufassal a cikin littafin na akamul jana'iz shar'antuwar fitar mace don ta ziyarci makabarta sai dai dan uwa malamai sun yi zantuttuka ne kamar guda uku wannan zancen da malam ya kawo ɗaya ne daga cikin zantuttuka guda uku wasu daga cikin malamai suka ce haramun ne mace ta fita don ziyartar makabarta daga cikinsu akwai imam ahmad dan hanbal da wasu daga cikin malaman mazhabarsa wanda galibi malaman saudiya suna ba da fatawa ne da wannan fatawar ta haramcin fitar mace zuwa zartar makabarta su bi ne ba su uthaymin da sauransu tun da dai mazabin saudiya daman hanabila ne so da aka galibi fatawarsu ta tafi akan haramcin fitan mace zuwa makabarta haka nan shekul islam abi taimiyya ita ma ita ce wannan ita ce fatawarsa da wasu daga cikin malamai daga cikin wujojin da suke kafawa akwai wannan abin da malam ya kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la'anallahu zawaratul quburi Allah maɗaukakin sarki ya la'anci mace mai yawan ziyartar makabarta da kuma hadisin ummu atiya da take cewa kada kunna nuhina an ziyaratul qubur wa lam yu'zam alaina mun kasance a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana hana mu a bin afwan nuhina an ittiba'il janaiz ana hana mu bin gawa idan ta rasu sai ta ce shi ma hannun walam yi uzam alaina amma ba a ƙarfafa shi ba ba hali ne mai ƙarfi ba ana dai cewa irin kada mu je ɗin inda za mu je ba hana mu akai ba to galibi suna yin hujja da waɗannan dalilai a wajen haramta fitan mace zuwa makabarta akwai malaman da suke ganin cewa makaruhi ne bai kai ga haramu makaruhi ne su ma kuma hadisin da suke hujja da shi ne wannan hadisin na ummu waqiya suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana mata ban jana'iza amma bai karfafa hannun ba bai karfafa hannun ba suka ce rashin karfafa hannun shi nuna cewa ba haramun bane sai dai a bashi a matsayin makaruhi akwai malaman da suke gani ya halatta ja'izi ne mustahabbi ne wanda kuma shine ra'ayin jumhur ina fata an fahimta wanda malaman hanafiya da shi suke bada fatawa wasu daga cikin malaman shafi'iya sun ba da fatawa da wannan zancen wasu daga cikin malaman mu na ma- na- na malikiya ma sun ba da fatawa da wannan zancen halaccin fita mata don zuwa ah, ziyartar makabarta sannan dalilan da suke karfafa wannan ah, mazhaba ta ta fitar mace zuwa makabarta ya fi karfi sama da sauran dalilan saboda na farko an samu zancen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akai an kuma samu tabbatarwarsa Ah, hadisi na farko da zamu iya hujja da shi shine hadisin da malam ya kawo a ciki shine kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi na kasance ina hana ku game da ziyartar makabarta ala fazuruha yanzu ku ziyarci ku ziyarci makabarta to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yanzu ku ziyarci makabarta wannan umarnin da yayi maza da mata ya kunsa ku maza kadai maza da mata ya kunsa gaba daya babu dalilin da zai fitar da mata har sai an samu wani dalili kuma shi ma irinsa da gawa daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta wani zai ce ina wannan hadisin da malam ya kawo da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la'anallahu zawaratul quburi akwai lafazin da yazo la'anallahu za'iratul quburi Allah ya la'anci masu ziyartar makabarta kawai ba masu yawan ziyarta ba shi lafazin farko na za'iratul quburi lafazi ne da yake da'ifi bai inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lafazin da inganta shine zawaratul quburi masu yawan ziyarta saboda haka yawan ziyarta shi aka la'anta ba ziyarta dan wani lokaci a cikin ah, wata ko a cikin shekara ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimta yawa sannan idan ka kalli illar da yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce aje a ziyarci makabarta shine ya ce saboda ziyartar makabarta yana tunatar da mutum lahira shin tunatar da mutum lahira mace kadai zai amfana a namiji kadai zai amfana banda mace har da ita yana kuma tausasa zuciya shin namiji kadai zai amfana banda mace har da ita zubar da hawaye namiji kadai ake so zubar da hawaye dan tsoron Allah ko har da mace duka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabin maza ne annabin mata ne kowa nasa ne saboda haka idan ya faɗi magana tana fuskantuwa ne kai tsaye zuwa ga namiji zuwa ga mace gaba ɗaya ba bambanci a tsakani sai inda aka samu bambancin kuma an bambanci ina fata an fahimta to kun ga wannan nassi ne sarihi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna mana cewa mace za ta iya fita ta je ta ziyarci makabarta hadisi na biyu hadisi ne shi ma da man karanta shi a cikin wata littafi nake a- na akamul jana'iz lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo gida da daddare na na'isha ta yi bacci saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya cire kayansa ya kwanta can wani lokaci kuma ta ce sai ta ga ya tashi yana sanda a hankali ya ɗauki rigarsa inda ya rataye ta ya ɗauki takalmansa ya fita a hankali ya ja ƙofa ya rufe ta ce da ta ga haka sai ta tashi ita ma a hankali ta sa kayanta sai ta bi shi a baya tana tafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita daga gidan yana tafiya tana bin sa ita abinda take zato ta ɗauka zai je ɗakin ɗaya daga cikin matansa ne ina fata an fahimta bayan kuma kwananta ne wannan shi ne dalilin da ya sa ta biyu shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi kawai sai ta gama ya fita daga gidan gaba daya duk da aka bata rabu da shi ba sai ta rinka bin sa tana bin sa tana bin sa sai ta ga ya je ya shiga makabarta ita ma ta je ta shiga ta bi shi ya je tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga hannu ya addu'a sannan kuma ya dawo to a wajen da wannan sai ta dawo da gudu-gudu da sauri-sauri don kaga idan ta dawo hankali zai ganta zai ga mutum a gabansa haka yana yana tafiya saboda haka sai ta dawo da gudu gudu haka da sauri sauri ta yi sauri ta zo ta kwanta ta lulluba kuma ba abin da ya faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shigowa cikin daki da ya kwanta a kusa da ita sai ya ji alamun bugun kirji alamun kawai mutum ya yi wani aiki na wahala haka to ta yaya za a ce mutumin da yake bacci kuma kirjinsa yana bugawa ina fata an fahimta shine ya tashi ta ce me yake faruwa ta ce ba komai ya ce to ko da ke gaya min ko Allah madaukakin sarki ya gaya min yanzu shine sai ta gaya masa ta ce wallahi na ka tashi ka fita ne shine na tashi na bi ka ne ma shine ce mata yanzu kina tsammani Allah da manzansa ya su zalunce ki kina tsammani Allah da manzansa ya su zalunce ki yace to ai mala'ika jibril ne yazo ba zai iya shigowa ba saboda kina kwance a yanayin da bai kamata ya shigo ba shi sai min inkiya daga waje ni ma ko bana so in tashe ki daga baccin da kike shi sai na tashi a nitsi yake ga ina san dana dauka na na fita saboda idan kin tashi ki gaba ba kwa zaki iya tsorata shi sana tashi a natsanaf da danki baccin ki eh, cikin nutsuwa ce Allah madaukakin sarki ya mun umarni da na je na nema wa mutanen baqi'a gafara shine abin da ke ga naje nayi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin sai ke- sai take tambaye sa ya rasulullah yanzu ni idan na je makabarta me zan karanta me zan faɗa shine sai ya koya mata addu'ar shiga makabarta assalamu alaikum a ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqin haka ta tambaye shi ya rasulullah idan na je me zan gaya musu idan da a ce zuwan mace makabarta ba shi da kyau a lokacin annabi zai ci mata me ai ku ba kwa zuwa Allah madaukakin sarki ya hana ku amma sai ya koya mata ma addu'ar da idan za ta shiga makabarta za ta yi me za ta faɗa ina fata an fahimta kaga wancan hadisi ne da annabi ya faɗa wannan ma hadisi ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar sannan kada ku manta akwai a hadisin waccan mata da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je tarar da ita a bakin kabari tana kuka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce bayar Allah ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki nemi ki yi haƙuri ki nemi ladanki a wajen Allah ta ce masa iyaka anni fa innaka lam tusab bi musibati tafi ka bani waje ba kai ba kai ne abin da ya same ni na musiba ya same ka ba shi saka ce ne haƙuri annabi ya tafi ya raba da ita to ƴan uwa muhallin shahid anan shine lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ya same ta ta shigo cikin makabarta ziyarar kabarin ɗanta hana tana kuka a gaban kabarin mai annabi ya kamata ya ce mata baki san ba a zuwa makabarta ba baki san mata ba sa zuwa makabarta ziyara ba ina fata an fahimta amma sai ya ce mata me ki yi haƙuri ki- kukan da take ne babu kyau kukan da take ne babu kyau ki yi haƙuri ki nemi ladanki a wajen Allah ina fata an fahimta kun ga inda a ce babu kyau zai ta makabarta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai fata to kun ga wannan an samu ah, tabbatarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akai ko bayan an samu me kaulin sanan kuma ga tabbatarwa abu na gaba shine da mala yace ba a samu lokacin sahabbai ko tabi'ai wani yana fita yaje ziyartar makabarta ba ina bin maganganun ne ɗaya bayan ɗaya muna warware su yadda suke da abubuwan da mala ya faɗa kun ga da yace ba a samu wani malami daga cikin malamai da ya halatta hakan ba ko yace mustabi ne ga malamai na mun kawo ga su na mun kawo a cikin shine ra'ayin Han- hanafiya shafi'iya da wasu daga cikin mal- malaman malikiya dai sun ba da fatawa da shi kamar yadda idan aka duba cikin al-majmu'u sharh al-muhaddab ya kawo wannan al-muhalla ta ibn hazm az-zahiri ya ambaci wannan fatawul bari na ibn hazm as-qalani shi ma ya ambaci wasu daga ciki to a akwai kuma aikin sabai kamar yadda malai ya ce ba a samu a cikin sabai wasu suna zuwa ba ko kuma a- a lokacin su an samu wasu suna zuwa zi- a- mata suna ziyartar makabarta akwai hadisi da Abdullahi ibn Abi Mulaika ya rawaito shi daga Nana Aisha wanda yake cewa wata rana ya gana Aisha ta ah, ta ta taho daga wajen makabartar Baqiya ta dawo shine yake tambayarta ah, min aina aqbalti daga ina kike shi sai ta gaya masa cewa ta je ziyartar kabarin dan uwanta Abdurrahman yayanta Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq ta je ziyartar kabarinsa shine sai tambaye ta alaysa qad naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyatil quburi shin ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana zai ta makabarta ba tace mai tabbas ya hana daga baya kuma yace zamu yi ina fata an fahimta tace kana naha thumma amarna bi ziyaratiha ya kasance ya hana amma kuma daga baya sai umarce mu da mu je mu ziyarci makabarta kaga fahimtar da Aisha da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fazuruha iya maza ne ku han mata tun daga shi ta fita ta je ta yi me ta ziyarci makabarta ina fata an fahimta to kun ga wannan aiki ne nawa na sahaban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka a ziyartar makabarta ta mace in uwa ya halatta babu wanda su da yake ta sai dai kamar yadda na gaya mana malam ya kawo wannan a matsayin mazhabin da suke bi na hanabila shine rashin halaccin fitan mace zuwa ziyartar makabarta amma abinda malamai suke faɗa shine yawan ziyartar shine abinda ba a so yawan ziyartar ya kasance kamar yadda namiji yake in ka gada ma tisati ko duk kwana kaza kaje ba matsala amma ita dan wani lokaci dai haka in ta samu lokaci ta je ba matsala wannan ba ana ta amma hadisin da yace la'anallahu zawwaratul qubur ya tabbata Allah ya la'anci mata da suke yawan ziyartar makabarta ba a so me yasa saboda mata suna da rauni da sauransu in suka je wani lokaci da an tuno ko ɗa ko mai gida ko mahaifi sai ita kuka da sauransu a cikin makabarta abin da ba a so ke amma dan aje sau ɗaya ba laifi sannan kuma a kiyaye kada a fita a cikin ado kada a shigar da bata kamata ba kada malamai sun kawo su sharaɗai da ya kamata a ce ita macen ta kiyaye inda ta kiyaye wani sharaɗan babu laifi za ta iya zuwa ta ziyarci makabarta ko ita kadai ko ita da wani duk ya halatta ina fata an fahimta Allah subhanahu wataala ya samu dace ina gani an yi kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa sai mu karasa maganar da malam ya dauko dan mu ji inda kuma ya tike insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته